سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya dawo da mu wannan lokaci da muke karatu a cikin wannan littafi na riyadu salihin muna karatu a cikin babi na 183 a cikin sa zamu tashi akan hadisi na 1016 بسم الله الرحمن الرحيم وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من القران سوره ثلاثون ايه شفعا لرجل حتى غفر له وهي تبارك الذي بيده الملك رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن an samu hadisi daga abi huraira yarda Allah su tabbata a gare shi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce min alqur'ani suratun a cikin alqur'ani daga cikin alqur'ani akwai wata sura talatuna ayatan ayoyi ne guda talatin shafa'an li rajulin hatta gufirala ta ceci ta nema wa mutum ceto har Allah ya masa gafara wato sura guda wadda ta nema wa wani ceto har Allah maɗaukacin sarki ya yi masa gafara maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wahiya ita ce tabarakal ladhi bi yadihi al-mulk sarki ya tabbata ga Allah ya ɗaukaka wanda yake mulki yana hannunsa suratu tabara suratul mulk wannan sura ana son duk musulmi ya ringa karanta ta duk cikin dare in ka za ka iya bayan rana ta faɗi ka karanta in kuma ba za ka iya ba in ka zo za ka kwanta ka karanta in ma ba za ka iya ba in ka tashi sallar dare ka karanta duk kowanne ɗan adam ya yi in Allah da zai samu abin da ake samu shine diddirin da ka karanta in Allah ya taimake ka ka mutu Allah ya taimake ka mutu a daren shikenan zaka samu ceto na wannan sura cikin ikon Allah wannan labari ne daga wajen wanda yafi kowa gaskiya eh sadiqul masduq manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka duk ranar da ka karanta za ka samu ceto cikin ikon Allah duk daren da ka karanta da dare ake son a karanta ta kuma kawai ka haddace sai zama ka kana kana iya sallah da ita duk ka karanta ina nuhu kai sallah da ita ko ka dau qur'ani ko karanta da ka ko duk yanda ka karanta zaka samu wannan abin da ake nema wala yana ta na'am gaskiya ne eh masha Allah ka san man gane ka basu da kai magana ne ya goyi wallahi ba gane shi ba sai zo da haka musulmi ya dage in ma baka iya baka koya kuma zaka ga aya sura ce mai daɗi ina nufin duk ƙur'ani da daɗi amma akwai surori wanda zaka ga Allah madaukakin sarki ya sauƙaƙe karatunsu eh fiye da wasu dan duk Qur'ani da dadi amma wasu sura in ka shiga za ka gane ka shiga wani wuri na yawa amma sai Allah ya sa karatun da sauki ayoyin da abin da in mutum ya sa himma sai ka ga ya haddace shi iko Allah a wata ruwaya wasu ruwaya ce Abi Dawud tashfa' a ruwayar abin daud annabi sallallahu alaihi wasallam tana ceto bi ma'ana ita wannan sura tana ceton dan adam kaga ai kofar gaban ma kar ka mutu in ka karanta kawai zai ka saki jikinka na eh to daman tsoron zuwa lahira ake ko tsoron azaba Allah wanne ake yi a wanda tsoron zuwa lahira ake wanda da yake tsoron zuwa lahira ai lahira sai ka je ai abin ma da ya zama dole ma bai kamata ka tsaya tsoron shi ba abinda ba laraba suka ce suna da wata karin magana wai idza jaa ma la budda fa marhaban bihi to ita wannan lama la budda ce mutuwa sai kowa ya mutu da haka tunda haka ne daman fargaban dan adam shine kar ya saba Allah na ya je shiga cikin damuwa ya je shiga cikin hala to ga magani an baka amma ku ji wata hikimar Allah waɗannan duka falololi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake barwa wallahi sai ka hada da addu'a sai Allah ya ce mace ka ya yadda ka iya karantawa kuma haka ba za ka iya ba kana ji kana gani eh Allah ya kiyaye mala dan jara mun fankacin kadan a dan kadan in ba wai ka a yawa dan jiya ta ba ka samu ba yawa yawa na ruwa eh in dai ba ta zo saboda za ta soke mu hanci ne a wannan muna ga rafi hmm وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه متفق عليه أسامو حديث لك أبي مسؤول البدري يدعى الله ثبت أقريش لك النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول دون دي كانت آيه قداديو wanda suke ƙarshen suratul baqara kafatahu manzo Allah yace sallallahu alaihi wasallam sun isa sun isar masa sun isar masa shi ma malamin kaga yace kira kafatahu al-makaruh tilkan laila sun isar masa duk wata damuwa a wannan daren duk wani abin da ba a so barawo ne dan fashi ne dan damfara ne na duka kafatahu wakila kafatahu min qiyamil layl wasu malamai suka ce a sun isa ko da bai tashi ya yi sallar dare ba sun ishe shi to akwai magana ta uku shine da wajen da wannan duka ka fatahu ina nufin da maganan masu yamun lail da maganan damuwa ka fatahu duka komai akwai hadisai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da suka yi magana akan falalar waɗannan ayoyi guda biyu akwai hadisin ibnu abbas wanda yake cewa wata rana mala'ika jibril ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana tsaye a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai aka yi wata ƙara a sama ƙara sai mala'ika jibril ya daga kanshi sama da ya sako da kanshi sai ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wata ƙofa ce tun da ake ba a taɓa buɗe ta ba a sama ta yau aka buɗe ta yau sannan akwai mala'ikan mala'ikan bai taɓa saukowa duniya ba sai yau ya sauko kuma ya zo maka ne da albishir cewa kai albishirinka da wasu haske guda biyu da aka baka su ba wani annabi da aka taɓa bawa ba wani wanda aka taɓa ba kai kaɗai Allah maɗaukacin sarki ya baka waɗannan haske guda biyu su ne waɗannan kuma ayoyin na ƙarshen suratul bakara daga yana suke soma daga amana rasulu ne ko daga amana rasulu ko ba daga lillahi ma fi samawati daga amana rasulu amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi وقالوا سمينا وأدانا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو خدعنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين amin dama akwai ruwaya ce ana cewa amin na karanta ta to yanzu tsakani da Allah a ce musulmi ya kasa wannan a dare na nufin minti nawa ne na na kai ba da ilama ba kai ba to ka gani idan mutum ya karanta shi kenan sun isar masa gabaki daya da komai da komai da kaga shi ma sai mu dage to wani abu da addu'o'i da falaloli na alkur'ani dole sai mutum ya kula in ba haka ba sai shirin ya mata lula in kana da wasu wanda ka kama wuridanka da kake yi kana yi kullum in ka ji wani mai falala ka bar na jiya ka kama na yau ka sake jin wani mai falala ka bar shi ka kama sai wata ran kawai gari duka ba kowa na ba na da ba na yanzu haka shaɗin yake wa mutane shi yasa in ba za ka iya karawa ba to shi kenan ka riƙe naka kuma wannan da kake yi ka tabbata har ka rabu da Allah dama haka ka'idan aikin alheri yake cewa wanda ya fara kai ya bari khairul umur adwamuha wa in kalla mutum ya zama yana yi to amma in ba laifi in ka kara amma kar ba wai ka sake naka ina nufin ka waye gari ba ko ɗaya ba mutumin da yake da addu'o'i yake saba addu'o'i da yawa zai ga wannan a cikin rayuwarsa in ya ji wata addu'a zai tuna da ban na yi bai san ran da ya daina ba wallahi bai san ranar da amma sai ya tuna ai da akwai da kullum sai na yi ta kuma ba wai na yi wata ya kama ya kara kama wata ya kara kama wata na na eh sai waye gari duk ba sa shi yasa ana son ka yi ƙari ne ba ka sake ba sanan akan wannan a cikin ina jin sahihul bukhari har da sahihul muslim akwai hadisi na cewa za ta za ta zo cikin masu ceto eh akwai na na bakara da ali imran na wanda za su zo su cece to wannan ma'aya tana ciki ko ayoyi da suka zo da hadisai wanda za su ceci dan adam kamar yadda turar dabara za ta cece shi وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة رواه مسلم أسامة حديثي لك أبي هريرة يدالا ثبتا قريشي yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace kada ku mai da gidajen ku zama tamkar makabarta me yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa haka saboda makabarta ba a sallah a ciki ba a sallar farilla a makabarta ba a sallar nafila a makabarta sallar ɗaya ake ita ce sallar gawa ita ana yi kun ga ita kuma babu sujada babu ruku'u amma duk salloli ba a yin ta a makabarta akwai hadisi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace Allah ya sanya mun ko ina a bayan kasa wajen sallah ne yace banda makabarta kuma banda bayan ban daki eh da ka su ba wajen sallah bane akwai kuma wurare guda bakwai da musulunci ya hana daman ba a sallah a ciki irin su bola na irin su makwancin raƙumi da sauransu wallahu ala irin su mahauta ila ke abin nan sai dai a tafi masallaci ba na nufin kayan ma ba na nufin masallacin da aka yi a mahauta ba a shi yana nan lahiya ana wajen da ake yanke-yanke na mazala sallallahu alaihi wasallam yace inna shaytana yanfiru min albayt alladhi tuqra'u fihi suratul baqara shaytan yana gudu ya bar gidan da ake karanta suratul baqara a ciki duk gidan da aka karanta suratul baqara sai shaytan ya kwana uku bai shiga ba idan aka karanta da rana zai yi rana uku bai shiga ba in an karanta da dare zai yi dare uku ƙarshe wani tambaya ko da kasar aka sa eh ko da kasar aka sa na ibo Allah ko da ji aka sa insha Allah وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم قلت الله لا إله إلا هو وانا حديث ya zo da wannan guda ɗaya akwai hadisin da ya zo so biyu wa za Allah ya tambaye shi wannan aka ga mai ruwaya da ya tambaye shi na farko sai ce Allahu wa rasuluhu a'lam sai manzo Allah ya ƙara tambayar sa yace tare da kai na to na waɗaya ne ni ma dai na san mai biyun ma ba san mai ɗayan ba sai yanzu na gan shi a nawa na kuma bi ne na to kaji zuman dan wa yawa to ni wannan mai biyu na wajen kashi na sani gaskiya ban ma taba ganin mai dayan ba to ban sani ba haka yake ko kuskure ne tambayar iri ɗaya ce wannan tambayar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ya kai abul munzir shine ubayy bin ka'ab to kun san matsayin ubayy bin ka'ab a wajen manzon Allah sallallahu da wajen alkur'ani Allah madaukakin sarki ya bashi murya na karatun alkur'ani sannan Allah ya bashi hadda na karatun alkur'ani sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da shaida cewa ya san alkur'ani ya muhaddisi ne gangaren na ƙarshe na alkur'ani da mu wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ja sallah wata aya sai ta kakare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana jin sallah aya ta ki zuwa manzo Allah ya jira yana jiran a masa fatahi Abu da wani ya ba wanda ya ja manzo Allah ya yi ruku'u da man ibn man ta ki zuwa sai ya haura mataka an samu aya biyu na ba wai sai ka dage sai an yi ba na in kai kai bayan ka ba wanda zai tada kai na sai kai haƙuri sai ka yi to maza Allah sallallahu alaihi wasallam yayi maza Allah da idar da sallah sai ya juyo ya ce wa sahabbai yau ubayi bai zo sallah bane haka ya tamba shi a cikin ku ba ubayi dan ka'ab ne yana nan yace ya rasulullah ina nan yace me ya hana baka ta da ni ba san yace ya rasulullah in eh yace ina ni na kasa da kai yace ban sani ba ko an ce ka tsaya nan ne ko abu sanna eh na ce ban sani ba ya ne kan kirin kina je ni tada na tada kai amma manzo Allah haka yace sa yace ni yana ba za ka tada ni ba kaga wannan shaida ne cewa ya ya kware ya haddace alqur'ani mai girma to shine suka yi wannan da annabi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce masa shine alkunyar sa abul munzir sai manzo Allah ya ce masa ka san tare da kai na qur'ani ta aya ce tafi girma girma cikin ayin da kake haddace da su to shi yasa na ce a wancan sai ce Allahu a'lam wato bai sani ba sai manzo Allah ya ƙara tambayarsa yace shin ka san tare da kai wata aya ce ta fi girma to sai ya ce Allahu la ilaha illahu wato sai ya faɗi ya kira ayatul kursi shine yace fada raba fi sadri sai manzo Allah ya taba na. manzo Allah ya ji daɗi wato kamar na kanka na na faɗi abin dindi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji daɗi yace ni hannakal ilmu ya abazar wato daidai yake ce Allah ya hore ma ilimi ya abazar wato ilimi yana tare da kai ilimi yana tare da kai Allah ya hore ma ilimi ilimi ya tsuna ya gaishe ka ga sanar dufa za amma duk ma'anarsa shine lalle Allah ya sa ka fahimci abin da ake yi hadisi ne na Imam Muslim da aka ayatul kursiyu in mutum ya karanta cikin dare shi ya samu tsaro na Allah madaukakin sarki wa na bi hurairah radiyallahu anhu qala wakkalani rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam bi hizz zakati ramadan fatani atin فجعل يهسه من الطعام فأخذته فقلت لأرفع أنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني مهتاج وعلي عيال وبي حاجة شديدة فخليت عنه فأصبحت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة قلت يا رسول الله شكا حاجة وإيالا فرهمته فخليت سبيله فقال أما إنه قد كذبك وسيعود فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفقته فجاء يهس من الطعام فقلت لأرفع أنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دعني فإني مهتاد وعلي عيال لا أعود فرهمته فخليت سبيله فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا, م... يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة قلت يا رسول الله شكا حاجة وإيالا فرهمته فخليت سبيله فقال إنه قد كذبك وسيعود فرسته ثالثا فجاء يهس من الدعام فأخذته فقلت لأرفع أنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا آخر ثلاث مرات أنك تزعم تزعم أنك لا تعود ثم تعود فقال دعني فإني أؤلمك كلمات ينفعك الله بها قلت ما هن قال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي فإنه لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح فصليت سبيله فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك البارحة وقلت يا رسول الله زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيله قال ما هي قلت قال قال لي إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم وقال لي لا يزال عليك من الله حافظ ولن يقربك شيطان حتى تصبح فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه قد صدقك وهو كذوب تعلم من من تخاطب منذ ثلاث يا أبا هريرة قلت لا قال ذاك شيطان رواه البخاري an samu hadisi daga abi huraira ya dala tabbata gare shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bani aiki na tara zakar ramadan zakka da ake kawowa ta haƙi da haka shi kawai fa'ata ne ati sai ga wani mutum ya zo mu na gan shi kawai yana ɗiban abinci yana zubawa a diga nan faɗaɗa kawai sai na kama shi ɓarawon abinci sai na ce masa ba a inda za a yi ba wani ba wata magana kawai mu je na kakka wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ma hukunci shi ne sai ya ce mun ya ce mun gaskiya ni ka gani talaka ne kuma da yake dan duniya ne irin rigar da ya sa na eh wanda za a tausaya mar ne dai yayi shiga ya zama tsoho gashi da alama a tausaya masa da haka ya zo ya ce kaga halin da nake ciki kuma ina da iyali masu yawa kuma ina da bukata ni mabukaci ne mai tsanani da haka sai abin wurare ya tausaya masa sai ya kyale shi abin wurare a wajensa tunda dai Allah ya sa bai iba ba na an kama shi magana ta wuce saboda lokacin da ya je ko maganan bai gaya manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ganin shi ya zo sai ya ce masa ya kai Abu Huraira ya kuka yi da wanda ka kama shi jiya Abu Huraira ya tsaya zai yi mamaki sai tuna to ai Annabi sallallahu alaihi wasallam ana masa wahayi eh shikenan sai kawai ya ce ya Rasulullah don na kama shi sai kamun kara cewa yana da mabukaci ne kuma yana da iyali da aka shi na tausaya masa na gyale shi shi ne sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shi wannan mutumin da ya ka kama makareci ne ya ma karya ƙarya yake ma ya ce a kuma zai dawo ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ce mun zai dawo sai na ce na san tabba zai dawo shi kenan ya ce da haka farasatuhu sai na fake ka fake ka ɓuya kana son ka kama mutum shine farasatuhu na ɗan fake wani waje tunda manzo Allah ya ce zai dawo na san zai dawo don haka faja ya hasu min da sai kuma ya zo gashi nan ya dawo yana sake ɗiban abinci kawai sai na zo na kama shi na ce yau kowa sai na kai ka gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ce a kai haƙuri ka kyale ni ka gani talaka ne mabukaci ne ina da iyali amma ba zan sake ba yace tausayin shi ya kara kama ne sai na kyale shi da na ƙara zuwa wajen annabi sallallahu alaihi wasallam washe gari ina zuwa sai manzo Allah ya ce yaya ku kai da mutumin ka jiya sai ya ce ya rasulullah yadda muka yi da shi wancan karan haka muka ƙara ya ƙara kawo mun kuka cewa shi talaka ne yana da iyali shi ne tausaya masa ya ce ba zai dawo ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sake cewa ya ma ƙarya zai dawo ƙarya yake ma zai dawo ba an yi biyu ba to shi ne ya ce sai na ƙara fakonsa lokaci na uku sai kuwa gashi ya dawo yana ɗiban abinci yana na kama shi na ce yau ba maganan tsufa ba ba maganar iyali ba kawai ba maganar talauci sai na kai ka gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma da ya ga lalle kamun yau ba irin na sauran ba ya dage sai ya ce ya ce masa ya ce masa wannan shine karo na uku da nake kama ka kuma kana ta ce mun ba za ka dawo ba kai talaka ne kuma sai ka dawo sanan ka sake dawowa sai ya ce sau da ka taka ce ka tsaya zan koyar da kai wasu kalmomi wanda Allah zai amfane ka zai amfani rayuwarka da su wato ka kyale ni kamar cin hanci na eh kamar cin hanci ka hakuri yanzu akwai muqabil na sake ni da zaka yi zan koya ma wani karatu wanda Allah zai amfane ka da shi to ka san rayuwar sahabi duk da mu abin da yake ta nema kenan ba mu bane kamar mu yanzu duniya ce ta samu muka sa a gaba mu wani abu muke ta hango muna ga mun cimma shi kamar mun haye su sun san abin da suke yi kawai lahira suke nema su suna neman duniyar ne don lahira eh ba suna neman duniya don duniya ba amma muka ga yanzu su gyaran Allah amma ba duka ba ana sa a nemi duniya amma a neme ta don lahira eh a nemi duniya don lahira wannan daidai ne wabta gifi ma ataka Allahu daral akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya umarni ne amma ka amanta maganar lahira so ya zama duk abin da mutum yake ta fafutuka ya gyaggyara rayuwarsa da nan duniya don me don ya samu lahira Allah ya samu samu da aka sai ya ce mata me za ka koya mu shi ne ma hunna sai ya ce abin da zan gaya ma shi ne idan ka je za ka kwanta bacci idan ka je za ka kwanta zuwa shimfiɗarka to ka karanta ayatul kursi idan ka karanta ayatul kursi to za ka samu masu tsaro daga wajen Allah Allah ba zai gushe ba ya sa ma tsaro ba wanda zai iya taba ka ba abin da zai same ka sa'annan shedanin ba za su zo kusa da kai ba Allah zai tsare ka shedan ba zai zo kusa da kai ba za ka samu wannan tsaron kuma har ka waye gari ya ce da na ji haka abin ya min daɗi sai na kyale shi ya ce kawai sai na zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam wa shagari sai maza Allah ya sake ce mu ya ku kai da mutumin naka jiya sai na ce ya rasulullah jiya da na kama shi sai ya ce na kyale shi zai koyar da ni wani karatu wasu kalmomi wanda Allah zai amfane ni da su yace shi na kyale shi sai maza Allah ya ce me ya koya ma sai ya ce ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mun idan na je zan kwanta na karanta ayatul kursi na karanta ta daga farkonta har na kai karshen sura wato Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum kuma ya ce mun Allah ba zai gushe ba yana sanya mun mai tsare ni wato mai tsaro daga wajen Allah ba zai gushe ba yana tare da ni sa'annan ya ce mun shedan ba zai zo kusa da ni ba har na waye gari sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yanzu shi dai ya gaya ma gaskiya wannan abin da ya gaya ma gaskiya ne amma shi magarici ne mu yawan ƙarya ne sai manzo Allah ya ce Abu Hurairah ma duk wannan kwanaki uku da aka yi kuna ta gwagwagwa da mutum nan ka ma sadama kuke ma wannan mu gwagwagwan kuwa sabi wura ya ce a wallahi ya rasu da ni kawai tsoho na sani wanzu Allah ya ce za ka shaidanu ai shaidan ne shi ko original din na ba wai wani a shi a na wanda ya fitar da annabi adam daga cikin aljanna mun taba karatu a ina ne ban iya tunawa wani ya ce ka ina ma abu hurara ya gane shi kawai ya bubbuge mana shi tun da kokon nan shi ya ce ai ba zai iya buge shi ba Allah bai tsara bai tsara haka ba da haka yadda Allah ya bashi ai Allah ya alkawari zai bar shi Allah ya riga ya masa alkawari ya yi roƙo an bashi rabbi ba an zanni ila yau mai wasu aka ce innaka minal munzari ila yau mai waqatil ma'lum da haka sai wannan lokacin yayi da haka manzala ya ce masa wannan shaidan ne rawahul bukhari imam bukhari ya rawaito wannan hadisi wa ana bi darda radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala man hafiza ashar ayatin min awwal suratul kahfi usma min ad-dajjal wa fi riwayatin min akhir suratul kahf rawahu ma muslim asamu hadisi daga abi darda ya dala tabbata gare shi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda diya kiyaye ko ya haddace ayoyi goma na farkon suratul kahfi to za a tsare shi daga musifar dujal idan ya ga dujal ya zo sai ya karanta sai ya zama shi musifarsa Allah ya tsare shi a wata ruwaya daga ƙarshen suratul kahfi yadda ruwayar karatun suratul kahfi ya zo na ranar juma'a ruwaya guda biyu ingantattu suna nan karatunta cikin dare da karatunta da rana duk wanda mutum ya karanta zai samu abin da ake samu hadisai ne kowanne to haka nan da farkonta da ƙarshe wane ne ƙarshen suratul kahfi ne a haba amana rasulukum suratul kahf kullu kana al-bahad aban kullu kana al-bahad midaran li kalmati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalmatu rabbi wa law jina bi mithlihi madada قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا to ka koma ka nemo aya goma sama daga ina za ta fara kai ɗaya daga ƙasa ka ji har aya goma wani ya duba mun ƙur'ani ba ina da rama ƙul'an na da kai nan ne a dai duba dai duk da ka ake yi na ga daban-daban alarabin musu yawa kala-kala kuma na a duba yawa na yawa kana aba hasbal ladina na kabaru menene yawa aba hasbal ladina kafaru an yattakhidhu ibadi min duni awliya hmm inna atadina ko jahannama lil kafirin nuzula sai kul al unabiyukum bi asrina amala الذين دل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يوقنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فهبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا na har zuwa ƙarshen sura da haka daga nan hadisi ya zo daga nan zuwa ƙarshe ko kuma daga farko alhamdulillah zuwa a wace ce ta goma daga farko innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda وربنا على قلوبهم إذ قاموا إذ قالوا فقاموا ربنا إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه كي أن كينا كوا كي با كينا با yau hayi ila lamin amrina rashada yawa to zuwa nan ko kaga sai mutum ya hada duka biyu ko baka haddace baka haddace goma nan ka haddace goma karshe Allah madaukakin sarki zai raba ka da musibar duniya mu fata ma da muke Allah ta lokacin da zai zo ba mana saboda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa yayi tunda aka yi duniya har karshen duniya babu musiba irin musibar duniya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace zai zo da ido daya al-a'awar kazzab zai zo da ido daya har yake cewa ubangiji ku ba mu ido ɗaya bane zai zo da farko ya so makarya ya ce shi annabi ne daga nan sai ya ya ce shi ne Allah kuma Allah madaukakin sarki zai ba shi khawariqul ada masu yawa wanda yake baka gani in ya je samu ƙauye suna fari suna abun nan sai ce su su imani da shi in suka imani sai ce to sama yi musu ruwa gonarsu ta sun fito dabbobinsu su yi ƙiba su yi kuɗi lokaci guda in ya wuce sabo su ƙaure suna zaune ku yi imani da ni suka ƙi ce za ku gani sai duk dabbobin su mutu kogin su ya kafe ka kaga in ba gyaran Allah ba ai zai samu mabiya na eh zai samu mabiya tunda yanzu inda za a ce ga wani ya zo yana raba dala dubu goma goma duk wanda zai shiga addininsa zai yi ridda ai wasu za su je su yi ridda na a ba yawa da yin Allah da ba za a je yawa ba dai na san ba za a rasa ba na to wani ba ba ba shi ko kowa ba ya ridda ai da su nan ba komai ba dai zai ga ga wani abu Allah ya kiyaye za ka shi nan zai samu sa'annan zai zo da wuta da aljanna duk hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi zai zo za ka ga ya nuna ma wuta in ka ga wutan aljanna ce in ka ga aljanna ta kuma wuta ce haka nan zai zo sa'annan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zo sai ya kwana arba'in amma kwanan da zai yi na farko daidai yake da kwana ɗari uku da sittin shekara da yake sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam ba su da damuwa kamar sallah yana manzala na gama wannan magana sai suka tambaye shi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ya zami da sallah lokaci a shakka fina zalika salatu yau tunda zai zama tsawon manzala ya ce a faqdaru lahu qadra kaga agogo dai aiki kenan yace a ba zai yi haka ba wala ku ringa duba lokaci idan rana ta faɗi lokacin da dujjal ya zo ranar da zai yi farko na jin za a dinga dare za a yi dare sai an yi wajen wata kusan nawa ka ƙirga a shekara in za ka yi raba dare da rana a shekara ɗaya za a samu kamar wata nawa zai kai wata shida ya fi ko wata shida ko wata biyar da doriya ai wani lokaci dare na fin rana yawa wani lokaci rana na fi na dare yawa to a tsakani dai ka kaddara ma a ce daidai za su yi to za a yi wata shida ana cikin dare a yi wata shida ana cikin rana eh shekara ɗaya shine a matsayin kwana ɗayansa da haka a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ku ta duba agogo saboda za ku tashi cikin dare ku yi azhar na za ku yi la'asar cikin dare ku yi magariba ku yi isha ku tashi bacci ku tashi ku yi asuba cikin dare haka nan za ku yi sai har ku yi sallolin wata shida to kaga ko wannan ai damuwa ce wannan ma kawai damuwa ce to haka nan kuma da rana za ku da ku yi magariba da rana ku yi isha da rana ku yi asuba da rana haka za a yi shi ma waɗannan waɗannan watannin kwanan shi na biyu in an yi haka ya kwana ɗaya kenan kwanan shi na biyu kuma zai zama kwanan talatin wata guda haka za a sake yi kwanan shi na uku kuma zai zama kwana bakwai sati guda sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sauran kwanaki shi kwana talatin da bakwai ɗin ya ce daidai yake da waɗannan kwanaki da kuke saba da su awa awa ashirin da hudu to a nan ne zai zaga zai kara da ko'ina zai zo abuja zai je kano zai je jos na zai je ibadan zai je lagos zai je china zai je dubai zai je duk duniya gari biyu tak su ne ba zai je ba makka da madina ha? maiduguri zai je fit da bane a ce ma makka da madina ne kawai ba zai je ba su ma maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba wai ba zai je ba ne zai je ya kokarin shiga sai ya samu mala'iku sun kewaye garin sun kewaye maka da madina da makamai har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba da labari yace za a samu wani saurayi yana jin takeici bai shiga madina ba sai wani saurayi zai yi tafiya sai ya fito bayan garin madina sai shi ya tsare shi ga mabiyansa sai ya ce mushi shine Allah ya ce ko kai ne shi shi ne ya ce ya zan yi na gane sai ya ce sama ta yi ruwa sai ta yi ya ce ya isa ya yadda hatsi ya tsiro ya gama duk hayaniyar da zai yi sai saurayi ya ce masha Allah ya ce yanzu na gane ka ya ce kai ne dudal ɗin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari sai ya kufula ya ji haushi mutane na jira za a samu wani daga madina ya bi shi dama abin da yake nema kenan sai saurayin ya ce Allah bura ai na gane ka kai ne dujjal sai ya kama shi zai kashe shi mazala ce ba za Allah ba zai bashi iko yayi yayi yayi duk abin da ake yi ya dau wuka zai yanka shi sai Allah ya sanya masa wani abu kaman tagulla a wuya mutane sun kewaye ana kallon yau ga Allah da wani mutum suna ta rigima to ai shi magana ai Allah ya gaji ya kasa da mutum daya shi ne ma'anar abin ai ya yi ya yi hanyar da zai iya kashe shi Allah ba zai ba shi iko ba da haka sai ya ga cewa abin ya zama zai zama shiririta sai sai kawai bari wanda ya jefa shi wuta direct zai yi mutum zuwa da shi sai ya killa shi mutane na gani ya tafi iyakar ganin idan manzo Allah ya ce wallahi aljanna ya jefa shi har ma ya ce shine mafi girman mutane shahada a wannan lokaci shikenan da haka haka zai zagaye ta ibon mutane waɗanda za su kuma bi su ne mutanen spain eh yahudawan spain andalus su ne farkon magoya bayansa kuma dama yanzu ana ta share fage kuna ta labarin masu one eye hmm? one eye wani ai duk mabiya ce ibaddujan ne duk wannan shirin program ɗin shaidan ne da mun magoya bayan sa ne da kan ka ga mutu ya liƙe ido ɗaya to ka san abin nan suna nan sun sa mana ido ɗaya a alamun abubuwa da yawa an sa shi a vitamin A ko shi ne alamar vitamin A an sa shi a jikin cutocin garuruwan mutane ga su nan da iya suna ta watsa su da zanzan kuma wallahi sun san me suke yi kuma don sun san ya taho tunda kusanci shi da kusancin zuwansa cin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da rai akwai Tamimu Dari Sayyidina Tamimu Dari shine ɗaya til bature sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bature ne amma ya zama sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo Madina lokacin da ya zo sun tafi wani tsibiri suka ci kwale-kwale ya haɗi da su ya Allah ya tserar da su suka haɗa wata tsibiri ba kowa suka haɗu da wata dabba ba ka ganin jikinta kawai a dunkule take tafiya ba ka gane bayanta da gabanta to ka san gudu ma waje yake samu a waje yake samu wani in kaga mutum na gudu ya ga wajen gudu ne na akwai da ba gudu ya ce suka za su su gudu su je ina salari ta masu bahana ne ba inda za su da haka suka tsaya ta zo kusa da su sai tana musu magana ko kuma su waye daga ina kuke suka ce mu kaza da kaza ruwa ne kwale-kwalen mu ne ya ɓaci muka hau allon ruwa sai muka ga mu anan za mu yi tafiya ne sai wannan dabba ta ce musu ga wani ɗaki can akwai wani a ciki ina ga zai so magana da ku yace suka je suka ga daki kaban toci ga wani mutum a daure da ankwa ankwa an daure shi daurin hutan mala yayi magana da su ko kuma daga ina suka ce daga waje kaza yaya ya dinga tambayar su labarin madina labarin iraki labarin wannan garin jordan din nan akwai wasu ko rafuffuka da ya teku da ya ringa tambayan su wanda ya san su ina tekun wajen kaza har yanzu ruwa na zuwa su ce suna ruwa ce to ya kusa tsayawa dabino waje kaza yana tsirowa ce masa eh ce to ya kusa daina yaya yace har aya ko annabi ya tambaye su har aya ko shi yace a ashe na kusa fita yace ashe an kusa kunce ni da ya san za a kunce shi to shine sai suka yi haka kuma ba abin da aka musu suka taho shine har ya zo Madina ran da ya zo Madina sai yana ga manzo Allah shi da shi wannan labari manzo Allah ya yi daɗi ya ce a yi ko a kira sahabbai su zo ya ce ku zo ku ji labarin da na taɓa baku a bakin wani wanda ba ni ba na manzo Allah ya taɓa gaya musu ya zo ya ka gaya musu cewa lallai yana nan kuma kunce shi kawai za a yi ya shigo Allah ta ba man da haka musiba ce mai zaman kanta dujal shi yasa kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya bamu magani wani hadisi yake cewa in ya fito ina nan ni zan muku maganin sa haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce yakhruj fikum wa an in yakhruj wa ana fikum fa ana hajijuhu yace in ce in dujal ya bayyana ina tare da ku kowa ya sai kwanta zan muku maganin sa yace amma idan ya fito ba na nan to kowa ya kula da kai ka kenan hanyar da za a kula da kai kenan ba ku ce mun lokaci yayi amma hadisi ɗaya ne kuma ya rage ya rabu ƙarasa وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما جبريل عليه السلام قائد to gaga hadisin ma da ne na shirinki na yasa na karanta muku zaka yace bainama rasulullah sallallahu alaihi wasallama a bainama jibril alaihi salam gaibi inda nabi sallallahu alaihi wasallama sami'a naqiran min fawqihi farafa'a ra'sahu fa qala hadha babu min as-sama'i futiha al-yawm wa lan yuftaha qattun illa al-yawm fa nazala minhu malakun فقال هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا إلا اليوم فسلم وقال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منهما إلا أؤتيتها رواه مسلم أسامو حديث daga Ibn Abbas ya dala tabbata a gare shi yace wata rana Jibril yana tsaye a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ji wani ƙara daga samansa ya daga kansa sama sai ya ce wannan wata kofa ce aka bude ta yau ba a taɓa bude ta ba sai yau sannan sai wani mala'ika ya sako faƙala sai shi mala'ikan ya ce a sai shi mala'ika jibril ya ce haza malakun nazala to wannan mala'ika ne kuma ya sako zuwa ƙasa shi ma lam yanzul qattun illa al-yawm bai taba sauka ba sai yau fasallama sai mala'ika jibril sai mala'ikan yawa yayi sallama wa qala yace abshir bi nurai albishirinka da haske guda biyu uci ta huma wanda aka baka su lami uta huma nabiyyun qablaka ba a taba bawa wani annabi ba kafin kai hata hata kitaba ka wati mu suratul baqara suratul fatiha da kuma waɗannan ayoyi da muka karanta wato cikar suratul baqara wato Allahu la ilaha illa huwa amana rasul lan taqra bi harfin minhuma illa u'dita hu ba wani abin da zaka karanta wani harafi a ciki ba sai an baka shi wato da muke ta rabbana la tu'akhizna na inna sina aw khadana shikenan za a baka rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alladhina min qablina rabbana wala tahmilna ma la dakatarna bi wa'fu anna za mana waghfir lana za mana warhamna za mana anta maulana na eh anta maulana fa sunna ala alqawmil kafirin wanda mun Allah shi yake ta taimakon mu amma inda mu san kafiran duniya ba ma waɗannan kafirai waɗannan kafirai da muke kusa da su ma ai su kafiran kafiran kwarai ne inda ka san kafiran duniya mai suke nema da musulunci tun da ba tun da aka yi duniya har yau da son samun su ba mu musulmi ko daya amma ina Allah sai watsa addinin sa yake eh suna kai sai kuma Allah yana ta yada musulunci alhamdulillah yace da ji an kawo falal rasulullahi a yasin ba da izawaka ko su ba su da falala ne a sa da falala adam ba duk kai kawo ma ba hadisan wuraren karanta su ne akwai maganganu akan hadisan wanda malamai suka yi ta yi shi da man hadisai hada duk hadisai da ka gani idan akan fada'ilul a'mal ne ko da hadisi da izi ne ma za ka iya aiki da shi saboda addu'a ce Allah ya so sai ya amsa ma duk qur'ani kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya duk kowanne ka dauka ka roki Allah da shi Allah ya so zai amsa ma akwai surori ayoyi wanda wasu mutane suka fitar a cikin qur'ani suna roƙon Allah da su sai Allah ya amsa musu in suka ba ma wasu sai Allah ya amsa musu duk abin da mutum yake roƙon Allah da shi wannan abu ne mai sauƙi to Allah ma ya amsa a shaidan addu'a ai shaidan ba ya karɓi ai roƙo yayi na addu'a yayi Allah ya ce an amsa ma da haka Allah yana amsa wa kowa abin da ya ga dama wata rana a Saudiya na ga abin mamaki ba zan manta ba labari ne mai tsawo zan yanki kyau amma daidai nan akwai wani mutumin bangladesh bangali da aka kama shi za a mai da shi kasansu to akwai yana da mai gida a saudiya idan ya zo ba za a mai da shi ba idan bai zo ba an ba da awoyi kawai sai a sashi a jirgi a iyafar wannan ake da iya wata addu'a ba da a gama na ake cewa to ka roƙi Allah mana sai ce Allah kari abin da iya kenan wallahi sai ce za a tafi da shi Allah kari sai addu'a zai ce Allah kari wallahi min ne muka ga Allah kari eh ni na ga Allah kari saboda an zo a tafi da shi jirgin ya zo da zai shiga sai ga mai gidan yace Allah karim sai lalle Allah kare shi kenan magana ta kare da haka shi Allah madaukakin sarki nan magana addu'a shi yasa ai ba a wa Allah wani wato kisisi na ko karambani wajen addu'a eh a zuciya ma an kai addu'a sai Allah ya amsa ma shi a haka Allah madaukakin sarki yake babban abin da Allah yake neman ma kankantar da kai wajen addu'a eh shi sai kaga Allah ya amsa musu da haka wannan surorin da zaka ji ana magana suratul waqi'a sha duk wanda yake karanta da kowane dare ba zai talauci ba ai an gane ba zai talauci za ka je kasuwa fa ba ba za ka je kasuwa ba ka ka ce da da da yawa za ka je kasuwa amma in Allah da Allah zai raba ka da talauci za ka je kai aiki da ake yi za ka je to kun san malaman da suke ta sharhin hadisin mu idan muka ce talauci abu ɗaya muke kallo sai ɓangaren kuɗi kuma wallahi ba shi bane talauci akwai talaucin da ya fi talaucin kuɗi kaga talaucin imani na babu talaucin da ya kai shi bala'i to wani za ka ga Allah ya ba shi alifin imani baya magani kama ana san Allah ya gwamutsa wa mutum amma arziki in ka ji arziki abu ne mai yarwa Allah ya baka arzikin zaman lafiya shi kai shi Allah ya baka arzikin makota ma kai su ma arziki ne Allah ya baka arzikin yaya su zama na kwarai arziki ne Allah ya baka arziki ɗan uwanka ma su zama kai Allah ya baka arziki iyayenka ma su zama mutanen kirki arziki ne to ba su da iyaka yanzu da a ce Allah ya kiyaye na san ba baban kowa a nan a ce baban wani mutum yana nan sai baban shi je am robbery aka kama shi aka buga shi a jarida dan Allah in hankalin shi ya kai dubu ba zai tashi ba ana nuna shi ana wani ga baban shi na misali kaga shi ma rashin arziki ne so arzikin da ake magana suna tsewa mu ne ba ma ganin su ta kuma sai a zo za mu arziki na na na na dukiya to arziki na dukiya Allah ya baka dukiya ya baka kwanciyar hankali shi yafi kowanne kuma arziki akwai inda Allah ya ba su dukiyar amma wallahi a hankalin su ba a kwance kyau a duniya a harjina suke ina jin ɗazu-ɗazu nake karatun wani mai kuɗi na ingila akwai wani mai kuɗi da aka yi har gwamnatin ingila yake ba wa bashi amma mai zai faru yana da gida gabjiji dama in ya shiga sai sati saboda mai kuɗi ne ba a ya yi tafiya ba a sani ba ya shiga wani ɗaki kawai mai sakili ɗaki ya kulle eh a cikin gidan gidan kuɗi ne a cikin gidan ya shiga ɗakin kuɗi ɗakin kuɗi ya kulle ya yi ihu babu ya yunwa da kishirwa su suka kashe shi ya rasa yadda zai yi jikin shi da ya yanka da jini ya yi rubutu ya yi rubutu a jini shi aka gani cewa duk kuɗi na yunwa da kishirwa ne suka kashe aka yi rubutu a nan falasin an yi wani mai kuɗi shi kuma da ya je ya samu wani waje da ya fi tsada ya gina kabarinsa saboda yana da kuɗi shi kuma ya gina kabari cewa a nan za a binne shi kabarin da ya fi kowanne a yi labarinsa a duniya yana da jirgi da Allah ya tashi sai jirgin ya waɗa ruwa an samu jirgi amma wallahi ba a samu gawar shi Allah kenan so kaga kenan arziki da yawa mutum sai ta gode wa Allah Allah ya azurta mu na'am صلوا على النبي الكريم اللهم صل على akwai alhaji alhassan sha'aibu da ɗazu muka yi masa sallah wanda ya rasu jiya da da daddare nan na shirin muka aka masa sallah Allah ji gan shi na shi dai ko baka sani ba ko da zan muka masa sallah nan da zahar lalle ya kamata a ce ka sani shi dai na kanan nazar kuma eh dan duk eh na to ai yanzu sarauta ta kare an gama eh ya da Allah ya ji kanshi Allah ya sa huta jiya ma akwai alƙalin jihar Katsina nan da ya rasu don shi yayi accident tuwacin juma'an eh Ibrahim a'a ba ibrahim san ko ba kai ta ne yau me kai ta ba ku Allah ji kansu yalla sa su huta wanda suka rasu ba mu san su ba ma Allah ya ji kansu mu kuma Allah ya ja kwanan mu idan mutuwar mu ta zo Allah ya samu cika da imani karanta fatiha bismillahir rahmanir rahim الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين